Aro, ku sa tare da wannan filin magada annaba. A kuna da sani biyu ne koyaushe daidai wannan lokaci mai na sha addinin musulunci. Yau ta hadin insha Allah tare da Dr. Mansur Ibrahim ga ta malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam da ya ba sai na wani aini wato dogon tari a bayani akan sa ba. Ma'rufi mutum ne kuma mun sha yin wannan program tare da shiya. Kuma insha Allah yau za mu tattauna akan maudu'i wanda yake jigo ne wato ga rayuwar musulmi kamar da aka sani dai mutane suna cewa wato mai gida takobin daga to shi musulunci wato shamili ne ma'ana rayuwa gaba ɗaya wato ba abin da musulunci ya rage ko mene ne akwai yadda musulunci yake a yi shi kuma idan aka bi to za a ji daɗi idan kuma aka kauce to za a ga wato aka sin bayan da ake so ba to insha Allah yau za mu tattauna akan maudu'i wanda yake malam zai ba mu shawara a kansa da kuma hanyoyin da ya kamata mu bi wato mu ga cewa mun ainihin wato tabbaka wannan shawara din wato wannan shine yanda mutum zai gyara gidansa idan dai a tattauna wato za a cewa mafi yawancin matsalolin da muka fuskanta na tabarbariyar tarbiyya da sauransu abubuwa dai wato za ga cewa sun ta'allaka daga gida dama daga gida ne duk wata gini ake fara ta kuma idan abari wannan gina ta samu matsala to mafi yawanci daga gida ne ma'ana tsakanin mata da miji to insha Allah yau malam zai ba mu shawarwari irin yadda ya kamata mutum ya gyara gidansa har yadda zai kasance wato a samu zuriya mai albarka sigar ta malam kuma ne wato ɗan nagartaccen wato bayani shin malam mi za ka ce game da shi irin wannan wato zamantakewa irin yadda musulunci ya tanade ta ko mi musulunci ya ce game da wannan ganin cewa dai shi musulunci wato rayuwa ce gaba ɗaya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من ولا أما بعد جماعة أنك كارن مؤدبنا لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kamar yadda malai ya faɗi wannan maudu'i yana da muhimmanci kwarai da gaske shine mu sanya za mu gyara gidajenmu saboda dukkan mu makiyaya ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi haka wajibin mai gida ne sanya zai iya gyara gidansa kuma domin gidajen nan mu ji daɗin su gidan da yake ya barkace gidan da yake ya lalace mutum ba zai ji daɗin rayuwa a cikin sa ba haka ma iyalansa ba za su ji daɗin rayuwa ba da muhimmancin gida ba sai an nanata ba gidan mutum shine mahutarsa shine mazaunin iyalinsa shine suturarsa kuma a gida ne mutum zai laɗe ma zafi in zafi koro ka gida kake duk dai kwanci hankali in sanyi koro ka gida kake ko mi ne in ruwan sama gida kake gije ne in da ka yi tafiya da dare gida kake Gida dawowa yawa saboda haka gidanka shine suturarka shi da shi da gare shi da kake kauce ma fitinu sannan a, kusan kowace al'umma daga gidaje ake gina ta idan na gyara gidana malam ka gyara na ka shi ya gyara na shi wance ya gyara na shi kowa ya gyara na shi sai mu samar da Sai al'umma mata gyaru Kwarai da nagartacciya gaske.
wadda ake bukata malamai suna ta gida shine makarantar farko don haka duk nagartaccen mutum in ka gane shi da gida abin ya tsawo shi yasa da yawa malamai ke cewa duk nagartaccen namiji akwai mace bayansa ma'ana duk wanda ka ga ya zanna kwarai irin hamshakin dan siyasa ne Mm, mm.
in fitaccen attajiri ne Mm.
in shahararren malami ne Mm.
in babban mai mulki Mm.
ne kai kowace irin ɗaukaka Allah ya ba mutum akwai matar da ta yi mai tarbiyya da ta taimaka mai yanzu wato bai tashi haka nan ɗaya ba bai tashi haka nan a titi sai da an gina shi madalla mutum bai gane muhimmancin ni'imar gida sai ya kalli halin yan gudun hijira Allah ga kwarai da gaske da Allah ya kare mu daga Amin wannan.
Allah ya kare mu wuraren da ake yawo Kwarai.
ke wuraren da ake fitinu sadda mutane ke barin gidajensu Kwarai.
in kaga halin tagayyara da suke shiga ciki ba karami ba sannan zaka san muhimmancin ni'imar da Allah tabaraka ta'ala ya baka kwarai kai ta batun yan gudun hijira kai ta shayo ne ne wanda za ka ga wasu waɗanda Kwarai.
ba su da masauki ba su da matsuguni Ga anan dai.
ba su iya zuwa hotel ba su da wani ɗan uwa ga gari a tasha zai laba ko da ruwan sama ake yi a wani wuri zai raba ya kwarai da gaske ka samu wata irin kwanan ya laɓe Kwarai da tsaye gaske.
har safi ta yi to kaga addinin musulunci ya lura da muhimmancin gida da hikimarsa shi yasa Allah tabaraka ta'ala da ya kori banu nadir daga gidajensu na'am yace walaula an kataba Allahu alaihim aljala la'azzabahum fid dunya walahum fi akhir fil akhirati azabun nar in ba don da Allah ya rubuta ya wajabta musu korarsu daga gidajensu da aka yi ba Mm, mm.
da abin da yahudu suka yi manzo Allah na cin mutunci da na kasa da Allah ya azabta su a nan duniya amma tun da an kore su da gidajen su an fata musu azaba da shi ma azabar ta Kaga ke ashe babu babu azaba irin wato mutum ya bar gida ce shi ma azaba ta ke madalla Mm.
babu ni'ima irin mutum ya zama wato ainihin ya samu gida wanda Allah tabaraka ta'ala ya hore mashi yana laba a ciki sawa'un gida ne da kammala ka saya da kuɗin ka gida ne da aka ara maka gida ne da kake haya cikin sa umuman da wannan gida wajibi ne ka kula da shi don haka bisa ga eh, neman da malam yayi zan ba yan uwa musulmi shawarwari kaman guda goma na'am na waɗanda za su taimaka mana mu Mm.
gyara gidajen Mm, mm.
wannan shawarwari idan lokaci ya ba mu dama za mu yi su gaba ɗaya na'am idan lokaci bai bayar ba za mu faɗi wanda Allah ya bada iko Mm, in ya so sai mu samu wani lokaci a nan gaba Sai a ɗora.
ko wani lokaci in sai a dora ya inda sai aka mu ci ji gaba Mm.
tunda yake na san shiri ne da ana ba mutane dama insha Allah a Sai ba dora albarkacin Eh, baki.
kwarai da gaske kwarai da gaske to abu na farko ah, da ya kamata idan mutum na so ya gina gida na gari shine ya zaɓi mace ta gari shi a farko shi kenan a mace shi a farko na'am to to- to dai ki dai na san za ka yi bayanan Eh.
shi to ta yaya zan za yawa to madalla madalla Eh, kwarai Mm, da yawa za ka ga mutum ya zaɓi gida ya zaɓi shiya Mm.
kayan ya zaɓi shiyan ma sai ya tabbata akwai ruwa wurin kwarai da gaske akwai wuta Mm.
akwai makwabta to a na farko kwarai abin da ma zai fara tunani.
yawa titi yana isa wurin Mm, mm, ya kashe makudan kuɗi ya samar da wato ainihin abin da kishin structure gini mm.
na kwarai lafiyayye Mm.
injiniya ya zo ya bada Ya shawarwari duba.
ina za a Mm.
fidda Mm.
tagogi ina za a yi kofofi Kofofi ba ina sai za a dai.
fuskanci rana Mm.
ban ɗaki wani gefe yake kitin ina yake amma duk bayan ya gama wannan aiki sai ya kasa kawo matar da za ta rike gidan to mace ga gida matsayin direba take Na'am.
ka samu sabuwar mota lafiyayya Mm, mm.
ira fijo misali Mm.
sai ka ba mahaukaci toki Ai, koyi maka haka malam.
Me zai samu?
Malam, ai ka ce ba, ai, koyi maka nan.
yawa to ka- Saboda zero za a kaga- koma kenan.
kaga matsala za a samu wadda ba ya karba Babba kuwa.
shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shawara wajen neman mata yace tun kafal mar'atu li arba'in لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فعليك بذات الدين كن فانصر بذات الدين تلمتشدك mutane suna aure ne saboda dalilai guda hudu wani yakan yi aure don kuɗi daga yar babban gida masu kuɗi ko don daraja yar gidan sarauta misali ko gidan mulki ko don kyawunta kyawunta ya burge shi ko kuma don addininta annabi ce to shawara ta ita ce in zaka bi mata bi mai addini
Shi ya shawara annabi.
shawara annabi sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi wasallam.
ba ce in tana da addini kar ta zan mai kyau ba a abu ya ƙara kyau in ta zanga addini Amin ya bi zuwa da kenan.
ba ce in tana addini kai zan ba kuɗi gidansu ba Mm, mm.
a'a in ga kuɗi ga addini yana da kyau Mm.
ba ce in akwai addini kar ta zan ba daraja ba Mm.
in duka suka haɗu tana da kuɗi tana da daraja tana da ilimi tana da addini yayi kyau amma duk abin da a gare ta in babu addini akwai matsala Akwai na ƙasi kenan.
akwai na ƙasai saboda ba ta iya raya gida wadda ke iya raya gida kawai ta ce wadda ta san addini yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawarar mu nemi mace mai addini saboda ita ce mace ta gari wadda kamar da hadisi yace idza nazarta ilaiha sarratka wa idza ghibta ana hafizatka Kwarai.
in ka kalli in kana gida ka ji daɗi saboda ko ba ta da kyawo mashahurin kyawo Mm, mm.
amma tana da dabaru na jawo hankalinka Kwarai.
kau da kanka daga Kwarai da gaske, kwarai da gaske.
sannan in ba kana hankalinka kwanci saboda Kwance.
addinin ta zai hana mata ta cuce ka Kwarai da ko gaske.
ta ci amana Kwarai da gaske.
to dole ne mutum ya kula da gyaran gidansa sannan ya hada da addu'a
Ita kuwa ita ta zata bi Makami ce, Dan kwarai da zama gaske.
babban makami Eh, ce.
ka nemo mace ta gari sannan ka hada da roƙon Allah Allah ta'ala na cewa aslahna lahu zawja annabi Dawud yayi addu'a Allah ya ce sai muka gyara masa matarsa don haka kenan dole ne kai ma ka dauki hanyoyi da matakai na karfafa matarka da imaninka Kwarai.
abu na farko matarka bayan ka nemo mai addini to kuma a za ta ga hanyar addini ta baka ta ga sha'anin addini Ka abata ka nan wato karazi ne kuma.
Eh, kwarai da gaske Mm, mm.
na farko ka sa ta makaranta inda za ta samu ilimi Ilimi.
ko kuma ka yi tsaye kai ka bata ilimi in kana In kana iyawa shi kenan.
amma na yana da waya gafarta ma Na da waga ta kwarai.
malamai kun fi kowa sani A'a ma na haku ne, ai mu ma na Saboda- almajirai saboda- almajirai mutu saboda wanda kake gani kullum raina shi kake yi Kwarai mala.
sannan dangantakar miji da mata ba dangantaka ce ta babba da karami ba dangantaka ce ta Ka- ka- Kafa a yawwa to kaga wannan yana sa ta rage ganin kimar da Ima mutane ke gani kwarai.
gare ta.
Karatun ma ba za su tsaya su saurare shi da ake so don ba.
haka yi ta makaranta ta koyi karatu da hanyoyin karfafa mata imani duk abin da zai sa addinin ta ya kwari kokari da shi misali yadda duk tace za ta yi azumin nafila ka- ka ka dai kayi murna Kwarai.
lokacin budin baki ka je ka gwargwadon Yan iyawarka.
kayayyaki amma na Ka ke yan iyawa, kayayyakin eh.
budin baki Mm.
ga ayaba A ga haɗa lemu ne.
in yana yamma hada su tsire da Mm, mm.
sai ta ji ashe yin azumin nafila da ta yi ma Wani abin abin ne, kwarai ne kwarai da gaske, gobe ma ta ta gaba.
yawwa Sai ta ci gaba.
in kiyamun lalle kake in ka tashi cikin dare ka tada ita ka gane to kenan a samun mace ta gari shine ita ce hanya ta farko ta raya gida na'am komi zamanka na kwarai komi zamanka mai addini komi zamanka ustazu idan matarka ba mace ce ta kwarai ba to wallahi ba ta iya sai rayuwa ma da an sha magani wannan ai samu ai- an an sha gani ma irin an wannan samu abun da matsala ta ma kwarai da kwarai da gaske gaske saboda haka abu na farko wanda zai nemi mata kada ya yawaita neman abin duniya gare ta ya nemi addini na'am mai yawa samari ba su wannan magafarta mana yanzu saurayi ya zo ya same ka ya ce yana son yan makaranta ka nema mishi cikin yan makaranta ɗaliba tambaye shi wacce iri ka so kwarai da gaske ka gane zai ce baka yana son matsa kai bai son dogon bai son Kwarai gari gaske.
yana son fara mai manyan idanu Mm.
dogon mai kaza mai kaza mai ne ka- in ya fara zane siffar jiki da a takaice wani ya yi min haka sai da ya kare ni ce na san inda aka samun ta ya ce ina ni ce aljanna Ta
domin tsungum.
yawa wata sifofin da Ta walkam ya kenan.
sifofin da ya faɗi an samu irin wannan mata ita kuma ta son iri ne saboda matsayi na shi ko bai kai.
yawa to kaga a shi Matsayi ne bai kai ba.
mutum ya aje kai ne inda Allah ya aje shi ya nemi addini shi a mafi muhimmanci to abu na biyu bayan ka samu mace ta gari to malam kamin ka tafi bari ma wata tambaya Mm.
shin duk da yake dai muna magana akan gyara gida mm, za ka ga cewa mata a maza shi su ne a riƙe da wannan kambi Eh.
shin malam ita mace ma ba umurce ta tafi miji na gare ba ko ko a'a dai namiji da addan ga umarni don Alhamdulillah, wannan magana muhimmiya ce.
Eh, malam eh.
wannan magana muhimmiya ce na'am yadda kake so ka raya gidanka Mm.
haka kake so ka raya gidan iyalanka kwarai da gaske ɗanka shi ma ya nemi mata ta gari ɗiyarka ita ma a nemi mata miji na gari Mm.
domin abin da za ta haifo a can jika ne jikoki ne zuwa kwarai da gaske kwarai da gaske sannan rayuwar da za ta yi can rayuwa ce ta wato wadda take da alaka da kai da dangantaka kwarai kwarai har abada ɗiyarka ce Mm.
idan wani dalili ya kama na ta yi zawarci ɗiyar wani za a ce haka kun ɗiyar san da ma ya za a faru a ce.
ce ɗaya wani za a yi Madalla.
kwarai so bai- ba daidai ne a ce kai ka gyara tarbiyyar gidanka sannan kuma a zo wani gida ka tura ta a bata maka ita ba haka yadda mace ya kamata yadda namiji ya kamata ne mace ta gari ita ma mace ta nemi namiji da gari domin ta raya gidan da za ta zauna ciki na'am inda za a samu mace ta gari amma ba a samu namiji na gari ba gidan Duk an ba zai samu rayu.
matsala an An samu samu matsala matsala.
kwarai da babban wata matsala amma gafarta malam ya haƙuri wannan ya fi sauƙi bisa ga a ce namiji na gari ne ba mace ta gari ba ya fi gaskiya domin mace Ya fi ta gari malami.
mace ta kwarai mai addini ta fi sauƙin ta jawo namiji zuwa ga addini da kula Kwarai.
sannan ta fi sauƙin ta raya gida zaka iske mutum mugu ne Kuma- mutumin banza ne Mara an amma sha ƴaƴan ta magani.
musu tarbiyya mai kyau kwarai kwarai da gaske wannan ya fi sauki.
don an raya gida an kenan raya gida kwarai da an gaske raya gida Mm.
to mu je ga na biyu da yake Mu mun je ga na shawarwari biyu, guda eh, goma eh, eh.
shawara ta biyu ita ce wato mutum ya raya gidan kansa da ibada Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi Musa ya ce wa auhayna ila ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikum bi Misr buyutan waj'alu buyutakum qibla ku sanya gidajen ku su zamo daidai da alƙibla to gidan ku su zamo wuraren ibada Mm, mm.
sai ce wa aqimus salata wa bashshiril mu'minin ku tsayar da sallah Allah ya ce kai bishara ga mu Ibn Abbas ya ce umiru an yattakhiduha masajid wanda aka ce gidaje a mai da su saiti da alƙibla sannan a raya su da ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa kada ku mai da gidajen ku kamar ah, kamar makabaratu shedan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa bai zama bai zama ko gidan ana karanta suratul baqara shedan nu ba su iya kusanta wannan gida gidan yayi musu karshen dan goma Mm, mm.
wannan fa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salatu wassalam an umarce shi da shi ne lokacin da bala'i ya masu yawa Mm.
shi yasa ibnu kasir yake cewa wa kana hadha wallahu a'lam lamma ishtadda bihimul bala'u Mm.
من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ابن كثير يتشي wannan aya cewa annabi Musa an ce sura ya gidajen su da sallah ta sauka ne lokacin da bala'in fir'auna ya sauka musu da jama'arsa suka kuntata musu sai aka ce ku yawaita sallah Mm, mm.
kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu sta'inu bis sabri was salah ya kuma su imani in kuna da matsala ku nemi taimako da hakuri ku nemi taimako da sallah yace kuma yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama idan al'amari ya dame shi Mm, mm.
tashi ya kai sallah to gafarta malam mu dubi halin da muke ciki kasan nan yau ba ka lalle kama da fitinu da musibu da suka gabai kafin sun lullube mu sun lullube ta kowane gefe kowane sun lullube mu mu kwarai.
dauki matsalar tsaro kawai Mm.
wane ne yake da kwanciyar hankalin yau ya kwanta ya yi Najeriya bacci da babu ido shi hankali malam babu shi gaskiya babu shi babba bai huta ba karami bai huta talaka kawai talaka bai kowa huta ba mai mulki bai huta ba ba wanda ya futa musulmi bai huta ba wanda ba musulmi ba bai huta cikin gida da waje Wai.
kuma babu inda aka huta in kana cikin gida in kana kan titi in kana ina dai ko ina ka babu inda kwanciyar hankali yake.
yanzu yanzu dauki matsalar nan da ta kunnu kai kwanakin baya ta a zo a dauki dattijo daga gidansa ba a sai yi ka kai garkuwa da ba.
shi a ce ana son kuɗi kwarai da gaske to an tashi daga nan a Kano an samu karamin yaro an yi irin wannan an dauke shi yaro dan shekara uku ya dawo daga islamiyya na shekara uku dan shekara uku mutane suka sace shi aka je aka nemi diya ta miliyan goma kamin a sake shi suka biya miliyan goma amma gawar shi an ka aje musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yau a- a wani gari cikin najeriya a ibadan an gano gidajen da ake sarrafa naman ina kwarai jarirai lalle kwarai da gaske kuma jariran nan ba asibiti ake zuwa ɗauko su ba yan mata ake ɗaukowa yan sakandare a ajiye su cikin gidajen uwayensu sun ɓace ma su ba sa inda suke suna haihuwa ƴaƴan suna haihuwa ƴaƴan da ta haifi ɗan sai a ɗauka a je ga injin a sarrafa naman shi akwai wanda an kai fira da tacce yaro takwas ta haifa a cikin gidan inna lillahi da ta haifa sai a ɗauki inna lillahi to dubi abin da yake faruwa a a- a- are- cikin arewacin nan na Najeriya tun muna magana Maiduguri Kwarai.
Yobe Ga abu ya shi ya gangaro zo.
Katsina Ya.
ya zo zan Zamfara fara kuwa Ba- baka san inda abin zai na kwarai ba sani wa gashi ma a ce yan mata suna sakandare a kai musu farmaki a kwashe su Ba sai zuwa da inda kai ba a su.
san inda an kai da su ba sani da kai da ai shi a ce an harbe ɗayan mutu an kama Ya shi.
fi daɗi.
ya fi sauki Ya fi Allah ya sauki.
kare mu ya ya daɗi ma da ce to saboda ka irin ta wannan riga ta hali mutu kasan mu shi take ciki babu abin da an wajibi ille mu raya gidajen mu da ibada mu yawaita tuba mu roki Allah subhanahu wataala tsari da kariya daga wannan fitinu waɗanda sun ka auka cikin muruka Allah tabaraka Allah ta'ala sun fita ya fidda su amin amin kaga eh, nana Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wasallam Mm, mm.
alqur'ani ya bayyana har mihrabi gare ta cikin ma- cikin gidanta na ibada kullama kawai dakhala alaiha waje da Allah zakariya mihraba wajada inda rizqa mihrabi ga wato wurin sallah gare ta cikin kulli ɗakin ta tana da wani wuri inda tattana da musamman saboda ba shi da ma don sallah ɗaya ta keɓe don shi sallah take be shi da haka a kowane gida ya kamata ya san akwai wurin sallah wurin karatun qur'ani wurin darasu wurin wa'azi da kula da, da wato ainihin mutanen gida da sauransu to bari malam karɓa wannan kira kan shi to har mun fara assalamu alaikum Wa alaikum assalam.
ba ke magana Malama Suwaiba daga Marana.
malama su yau ya tambayar ki Malam da Allah yi an hukuncin namijin daga tafiya ya kai dare. Kuma in an faru mai gida ya ta faɗa.
to to fa to ga ta malam ka ji tambayar malama yar su uwa yau.
ta yi tambaya mai ma'ana wadda muna Dama nan matsalolin ta kenan.
muna nan ta Ai, waɗannan yanzu matsalolin matsalolin.
kenan muke muna tattauna nan a ta kansu.
gare su Kwarar- amma da ta ce mata wannan malam ka Kwarai da gaske namiji dole ya kula da gidansa kuma duk lokacin da bai zama lalura kana waje ba yi kokari kana gida sannan kana gida kana ba iyalinka haƙƙinsu tun suna da nasu haƙƙi suna kenan.
da nasu haƙƙi muna nan ta ga waɗannan bayanai na'am malam dole ne ya zanto iyalinka sun samu wani bangare na lokaci tare da kai babu lokacin da ya kai dare Babu idan aka ce gaskiya.
an yi sallar magariba an yi sallar isha'i Mm, mm.
dattijo bai kamata yana wajen gida ba in babu wani uzuri da kake ya doshi ya zauna da iyali ya zauna da iyalin shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabi sallallahu alaihi zauna yake su yi hira ya karantar da su ibada su Mm.
yi labarai Mm.
su yi taɗi su yi raha su yi nishaɗi sannan aka shauta alhabba a yi rayuwar aure don haka duk magidancin da yake barin iyalinsa ya tafi zuwa inda ba su sani ba Mm.
to gaskiya akwai buƙatar gyara ga rayuwar shi Allah ya gyara mu.
sannan ina ba da shawara ga matan da mijinsu yake yin haka su zauna da shi su lura da shi su faɗakar da shi su faɗa mai haƙƙin su nemi haƙƙin haƙƙin su su haƙƙoni na cewa su faɗa mai haƙƙin su To amma wani hanzari ba gudu ba gafarta malam wani Na'am.
lokaci matan suke koran maza daga cikin gidajensu to kaji hukuma wata matsala malam gafarta malam wannan ta gama girki ga warin hayaki ga na albasa ga na daddawa ga na kaji ta tumatir, zauna haka nan kuma ga irin yanayin zahiri da muke Kwarai da cikin gaske.
misali.
A ta irin- yawa Mm.
sannan a ce ba ta san wanka ba ba ta san turare ba Kai kana bata san ta abu ba.
zauna haka nan kuma.
Eh, eh. to kaga namiji bai jin kuzarin ya zauna cikin Bai jin gidansa.
kuzari ma.
Haka ya ku ko ya uwaye duba ba mata- abin ko ya duba ba wani wani shawar shawara da hankali shi ya ku uwaye mata ku yi kokari ku jawo hankalin mazajen ku kwana su wallahi wani namiji ko yana son fita gidansa bai iyawa saboda matarsa tana da kisisi na da jibarar da wanda bai jin daɗin waje kamar da kasance bai ke.
ma yin fitan ina fitan sai Adalla, ga baya ba wata adalla.
shawara da zai gano can to amma kuma shi ma namijin ya taimaka ga wannan na'am da yawa da yake kasan mallami kamar alkali yake kullum muna ansa fatawoyi muna wayoyi da tasadai da sauransu Mm, mm, mm.
kullum zaka ji mace tana kwamfilin bai sai min turare Mm, bai kaza bai bani kuɗin roll on Eh, eh.
bai bani kayan make up bai kaza bai koda bai sai mata to waɗannan kuma abubuwa alhakin ka ne wajibin ka ne kuma don ka za a yi su kuma in kai su ka gyara gidanka shi yasa malama ta yi gaggawa ne muna nan ta yi ga waɗannan abubuwa a hankali insha Allah cikin shawarwar da nasihu da zamu bayar to bar malam mahayan zai mu karɓi wannan kira assalamu alaikum Wa alaikum assalam.
wa ke magana Asma'u ce daga Katsina.
malama azma'u me ya tambayar ki Malam tambaya nake menene hukuncin mazajen da ba su kula da iyalansu bisa ga ire-iren abubuwan da kuka faɗi kan kayan shawa kuma in kayi magana ma sai su guji su wulakanta ka.
to ba ta malam kaji tambaya to shi daman abin da ya Duk abin kamata da ma da ka faɗa eh, ne.
kwarai da gaske abin da ya kamata dangantakan miji da mata da zamo dangantakar fahimtar juna ba dangantakar tsana ba domin shi namiji ya tuna lokacin da zai je neman ki aure ai sai da ya yi ta daddofa ba karamar da duwa Madalla.
kamun kawa ne Wataƙila ma wasu ya kasa.
ya kai kamun kawa ne kai kamun kawa ne.
Madalla. Kai goro ya kai mai.
kwarai da gaske dudda da adon da zai yi sai ya kure a daka ya duba kwarai da madubi.
kako turare ruwa- Yana dai fata ki ce ki karɓe shi.
Mm, mm, mm.
amma wani lokaci da an yi auren sai wannan soyayyar ta kautu me ki kawo haka Na'am.
wannan na cikin abubuwan da ya kamata kullum wato Rashin ma'aurata su rinka nazarin su me yasa soyayyar da muke yi kafin mu shigo gidan aure da an yanzu shigo ta kuma kau?
sai ta rage me yasa ga alamu ba mu ba junan mu haƙoƙi ne na'am
duk lokacin da ka ga namiji yana wa- washe mace Mm, mm.
idan ta yi magana bai son magana ta Mm.
bai son kallon ta Mm.
to akwai wasu abubuwa da take watakila bai hito hili faɗa mata gaskiya haka ne malam amma kuma tana buƙatar gyara Mm, mm.
to amma cikin fahimta ki kokari ki kira shi ki zauna da shi da gida don Allah nake so ka taimake ni na tabbatar da akwai laifin da nake maka wanda ban gane shi ba wanda shi ya ja mini wannan matsala don Allah ka taimake ni da dai kaga ba haka muke ba Mm, ka amma na taimake ni ya ta zamu canza.
ya zamu gyara Mm, yawa ni ka canza min dole ni ne na canza maka za ka faɗa min matsala ta iya to gawar ta malam matsala ita ce wasu mazajen ko haka an kai masa kuma ba su saurarawa da yawan su shi kawai dai yanzu yawon shi ta yanzu wata yake kallo in ma kila ba ta da ɗiya ko kuma ɗiyan ba su san masa lalura ba fata yake ya kwaɓe ta ya kawo wata kun bai san wannan ba yadda daidai zai kawo bane.
kun bai ma san yadda zai kawo bai sai da jaka ban da haka Bai sani ba.
shin shi ba ɗaya wani ta ya auro ba kun bai san ba auren da tashi zai yi ba a ga ci bai san ko a tashi yawa haka wanda yake son a mutunta masa shi ma ya yi ƙoƙari ya mutunta Allah ya samu dace ne amce malam bismillah sai na uku ko muna nan to muna magana fi hayyo a raya gida da ibada daga cikin raya gida da ibada ba mu yi sallah kawai ba Mm, mu tabbata ana karatun qur'ani cikin gida mm, mm.
yaran sun je makaranta sun dawo su karanta qur'ani cikin gida Mm.
wani gida ne babu extra lesson na addini boko ne kawai zalla sai ga ci malam sai su ga ai yana ba english da wani ai wato mathematics akwai wata ran da aka son wato malam a yi irin rukiya haka eh to wani gida ne sai ka ta kokarin qur'ani sai aka subhanallahi gaba da gaba ɗaya ga hannuma ka kusa har Buga shi ka da musulmi.
gidan musulmi malam ana neman qur'ani complete qur'ani kina son karanta bakar babu babu cikakken qur'ani to me zai hana me zai hana aljannu su yi kaka gida su to to kaga malam matsalar da muke fuskanta kwarai da kenan gaske to ma'ana ba a yi sallah ka ba a karanta qur'ani sannan a yi zikiri a yi azkar yanzu da safe akwai zikirin da ake yi da marici akwai zikirin da ake yi akwai azkar na bayan sallah akwai zikirin shiga banɗaki Mm.
akwai na fita Mm.
akwai na Gashi nan kwanciya dai.
akwai na sa tufafi akwai na cin abinci yaro duk akwai mai waɗannan abubuwa su Sai ma na ɗan iyaye su ƙanƙani.
yi wallahi a karba kallon abin takaici so da yawa in tafiya ta kama ka ka shiga restaurant wurin cin abinci in ka sa ido za a ga kashi tara cikin goma na mutane da hagu suke shan abin sha eh kwarai malam haka ne wanda ya nuna kenan akwai raunin tarbiyya a gidaje mu Akwai rauni.
kafar ta balanta da muna yara ai ko a abu ka dauka da hagu bige maka hannu hakan ce akwai ya za a yi to wannan tarbiyyar dole sai mu raya ta sannan a- a- ya za akwai ilimin shari'a a cikin gida a addu'o'i daban-daban a rinka yin su haka dai a takaice idan mun raya gidan da ibada to gida zai rayu sannan mu hana abubuwan da shari'a ta hana kaman a subhanallah
kasa kenan Mm, sai a hankali a hankali wallahi sai a hankali
wato da- ma- ai muke amma masu wurare sun yi mu matsuwa babu daɗi wallahi tallahi.
wato Kuma wannan kwatsam, matsala wato kaga ko kowa ke ko alhaki yupi irin wannan na kware ba ku da kenan babu babu gaskiya wani na sustaining kuma irin ne ya kamata ya koyi fiye da ke sustaining a industrial UPS muna ba masu kalma hakuri saboda wato matsalar da muka samu na ainihin sadarwa amma insha Allah za mu ci gaba da inda muka aje ga ta malam bismillah Na'am. to eh, daga cikin abubuwan da ya wajaba ga magidanta shine mai kokari mu kula da ladubban zama cikin gidajen kansu zama wato ba ko Zama kwarai shekaru da gaske.
gidan ba a zama ciki kwarai da gaske na'am misali shari'a ta hana mutum ya kwanta shi kadai a cikin gida Na'am.
za ka tarar da wani tuzuru ya gama ginin gida amma Shekara bai san shekaru.
mata ba Shekara zaune yake shekaru.
cikin gida wani gauro Mm.
matarsa ta rasu ko ya rabu da ita shi kadai ke kwana a cikin gida.
Shekara shekaru kuma.
an hana wannan Na'am.
sayyidina ibnu umar ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa na anil wahda an yabita ar-rajul wahdahu aw an yusafira wahda an hana mutum ya kwana shi ɗaya cikin gida an hana mutum ya yi tafiya shi kadai Na'am.
musamman idan tafiya ta zamo ta cikin sunkurmin daji Mm, mm.
wadda wato ainihin babu ah, babu matafiya a Mm, cikin Na'am.
dan sabani yanzu irin manya manyan hanyoyin mu suna da Mm, sauki suna sauki.
saboda galibi akwai jama'a Kwarai.
duk hanyar da wani abu ka iya samun ka ka kai wani lokaci kowa bai zai a gaje ka ba Mm.
to shari'a ta hana ai wannan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arrakibu shaytanun warrakibani shaytanani wa salasatu rakbun matafi wanda yake hawa a tafiya shi kadai shedan ne biyu ma shedanu ne sai an samu na uku sannan sun ka zama ayari na shari'a Alhabba.
sannan abu na biyu kada mutum ya kwana akan benin da baya da shingi Na'am.
kaman gidan sama baya da makari ko matattari Gane dai haka.
sai dan nan ka dai.
ingiza ka eh hadisi ya zo cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bata ala zahri baitin laysa lahu hijarun faqad bari'at minhu zimma duk mutumin da ya kwana a wurin gida wanda bai da matangali Mm, mm, mm.
to um, wato ainihin ubangiji ya balantar da alƙawarin sa gare shi ma'ana duk abin da ya same shi to shi ya ja- Jama kai.
shi ya jama kansa Mm.
sannan eh, na uku idan za ka shiga cikin gida ka shiga ta inda Allah ya ce Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha shigo gida ta kofa Mm.
ba yadda ka shigo gida ta bayan gida ba ba yadda ka tsallaka katanga ba ba yadda ka shigo ta taga ba fa sai sai inda uzuri da lalura da ta sa dole sai an yi haka misali ba kulliya bace taga abu da sai an Dole shiga ta shigo ciki.
yawa Mm.
sannan na hudu ka nemi izini kafin shiga duk gidan da akwai mutane a ciki Ka kawai mutum ya buɗe ya ai da faɗa.
gaske wani dattijo ai da ya iso gida buɗe ya kawai kai ya faɗi Da yawa ga Samari ba sallama.
to ai wani lokaci zaka ga abin da rayuwarka ba ta so Hakika haka ne.
wani kuma tuhuma ke sa ya haka nan yana so Kuma yanzu wato- akwai matsalar da yake nan.
ai yanzu akwai matsala Yanzu zaran mutum yana tuma iyalinsa.
To kaga ai ba- kaga ba kwanciyar hankali.
babu kwanciyar hankali ba ga gida kwanciyar hankali.
to ana so a nemi izini Allah tabaraka ta'ala ne ya yi wallazi ya yi wallazi na mun la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Kwarai.
ya ku da suka imani kada ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini kun yi sallama ga masu su zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun wannan ya fi muku alkhairi ko da za ku wasu fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha in ba ku iska kowa ciki ba kada ku shige su Kuma sai shekara.
hatta yi uzana lakum sai an muku izini wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum in an ce ku koma ku koma yafi muku arziki na farta mala yauni da kai duk wanda ya mana sallama mun ka ce ya ku- ya tahiyar shi muna da uzuri zai ta yana gunguni Bai ji zai ta daɗi.
yana zagi Tun nan ma to ba a san waɗannan dubban ba Ba a sani ba ga gashi ko Allah ce huwa azka lakum akwai cikin magabata wanda yace fatan nake akwai ayar da nake son aiki da ta mutane ba su taimaka min aka ce wata aya ce wa in qila lakum urji'u farji'u azka lakum man taba zuwa wani gida ni sallama an ka ce in ko ba saboda yana da matsayin da Yana sai kowa ya ɗan baka sallama in- in.
ana rawar jiki a ce Shigo shigo ga Samari.
shi ko so yake aiki da wannan a ce Ya dan wani baka kuma- ta.
da amma gafarta malam duk wanda ya zo ka ce a faɗa maka a faɗa maka Faɗa- kana ba da da uzuri lokaci gaskiya.
kana nazari wani lokaci kana koya ma iyalinka wani zai zo kuma akwai ma da uzura da yawa ga su Uzura ai ma iri.
mama ko eh, misali ma kana ci abinci misali kenan kwarai da gaske kaga mutum baya wani ko kuma wani ya yi aikin gajiya aikin wahala yana dan hutawa hutawa ya huta yana dan hutawa kwarai da gaske to duk irin wannan abubuwa dai ladubba ne na shari'a Mm.
sannan gidan da babu kowa kamar in an ce masaukin bako misali to shi ba izini ake da amma sallama ake yi na'am فسلموا على أنفسكم مم، مم.
الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون babu lahi gidan da babu kowa in zaka shiga kai sallama ka shiga ba sai ka tsaya bai da izini saboda inda babu mutane to ina mutum da izini ba wani izini to bar malama karba nan kira assalamu alaikum
alaikum salam wa ke magana
umar shehu ne to malam Umar ya tambayar ka
eh to na kira ne kawai da in gada mai labai to malam yana ji kwarai da gaske Allah ya saka mu wahala ina godiya kwarai na gode sai ta yi to malam mun gode kwarai bismillah fatima
neman izini da muke magana ba wai bako kawai ke neman izini ba na'am ko dan gida Duk da kenan dan gida gare gidan ma mai gidan ma gare wato gidan mu amma neman izini anan ba ana nufin wai sai yayi tsaye sai a'a ta ya zama shigo ba.
ana ana sane da shi sun ga ta ga dan zuwa madalla sannan yaran gida suna iya shi kai da komo tawafuna alaikum amma banda lokuta uku Na'am.
Allah tabaraka wa ta'ala ya sa lokuta uku ya ce ya ayyuhal ladzina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughu al-huluma minkum thalatha marrat ya ku da suka imani bayinku da yaranku da basu balaga ba su nemi izini lokuta uku lokuta min qabli salatil fajr na'am in dai ba riga aka yi kiran alfijir mutane suka fito Mm, sallah mm, mm.
ba to kada a faɗo ɗaki wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da lokacin da kuke cire tufafin ku ku huta da rana Mm, in rana ta kai tsakiya mm.
wa min ba'da salatil isha da kuma bayan sallar isha'i idan dattijo shige bayan sallar isha'i duk da ɗansa ba a yadda ya shiga ba Wato- yasa mace ba a yadda ta shiga wato ba.
mala ina jin nan akwai matsala kwarai da gaske Akwai saboda tattaba.
waɗannan wato wuraren guda akwai ta uku kwarai da gaske to yana da wahala wato ga cewa wato magidanta suna kula a kansu sosai sosai kuma ya kamata wato a yi kokari a ɗabbaka ya wannan kamata a aya ɗabbaka kwarai kwarai da da gaske gaske mu koya ma 'ya'yanmu kafin su shigo ɗaki assalamu alaikum in shigo Mm, mm.
in an ce shigo sai Shigo.
su shigo wani lokaci mace ta fito da ban ɗaki tana kurya tana gyaran Gyaran jikinta, jikinta.
tana shafe shafe Mm.
wataƙila ta saki jiki yadda ba ta ba ma ta kila kawai ya- sai yaro ya yaro haɗo- ɗan shekara ya bakwai ko haɗo- mai faɗo mata ya haɗo ciki kaga ba To daɗi wannan ba tarbiyya ba ce wannan tarbiyya akwai ma yara assalamu alaikum in shigo in an ce shigo sai shigo an ce dakata sai ya dakata haƙƙinsa wataƙila mai gida yana cikin wani hali wanda Mm, mm.
bai kamata yaro yaro ya rasa ba.
gani ba eh.
akwai abubuwan da bai kamata yara su yi saurin Mm.
kaiwa gare su ba Mm, to sannan ah, an hana leƙon gida na'am duk gidan da ka zo sallama kakka leƙa ta koha ka gani a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tala fi baiti qaumin bi ghairi iznin fa faqahu aidahu fala diyata wala qisas duk mutumin da ya leƙa gidan mutane ya sa ido ya kalla Mm, mm.
ba tare da izini ba Mm.
in sun sa ta sarla sun tsone mai ido da Allah ya Daidai ce babu diya babu rabu zuce ba magana.
an an kashe banza an tsone banza an darare ijiyar banza Na shi ya kaya maka ne.
to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-istizanu min ajli an-nazar dan me Allah ya ce a nemi izini don ka idanunka su sanar ma abin da a cikin gida shi yasa ka bari a yi maka izini to wani in ya zo sai ya kama leko ta Kamin hanyar ma ya ta kamin ma ya fito makulli wai sai ya gani a cikin gidan da sauransu to gidan da ba naka ba ba a yadda ka leka cikin sa ba kai ko gidanka inda iyalinka ba a yadda kai musu irin wannan leke ba ka sanar da su lokacin da zaka shigo Tubar malam karɓar wannan kira. Bismillah ya katse. Bismillah.
To sannan ah, daga cikin abubuwan da ya kamata Tubar malam ya sake buguwa.
mm,
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana?
Buhari ne daga shi ya kilafatar ga nama.
Ku Malam Buhari ne ya tambayar ka. A rage muryar talabijin.
Mallan tambayar da nake yi, an ce wai mace ta hau mota haramun na shi me ya gaskar magana nan?
to ba- ba tana hawan raƙumi ba In ba ta hun wata hawa.
tana hawan Malam raƙumi mata Buhari.
annabi sallallahu alaihi wasallam sun hawan raƙumi Mm, mm.
to idan mace na hawan raƙumi Mm.
to don me da ba za ta hawo mota ba Mm, da haka wannan wannan magana ba ta da muhalli Na'am.
Ah, daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani mace mai idda wadda mijinta ya mutu Mm, ko kuma wadda mijinta ya sake ta mm.
gidan da take cikin ta nan shari'a take son ta yi idda Nan wato ba ta su ta ce.
yana cikin ladubban gidaje da ya kamata a sani Na'am.
idan mutum ya saki mace mace take ta gidan ku ba ya dai tabbatar mata ya sake ta ta shiga idda Mm. Ya sani sani.
sarki uku tana nan gidansa tana cin ado yana kallon ta bai da haƙƙi zuwa gare tun da shi ya saki abinci ta Allah ta'ala ce la tadri la Allah ya yudisu ba da zalika amra. bar mu karanta ayatun da farko Na'am.
Allah ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا دوكاتي أمرنيني Allah ya kun ya kai annabi idan kun saki mata ma'ana musulmi in sun saki mata to ku sake su bisa ga idda su ku saki mace cikin tsarki haramun ne idan saki ya kama a saki mace tana cikin jini haram ne ke Ha- haramun ne na'am bid'a ne haramun ne a saki mace a cikin tsarkin da an sadu da ita a cikin shi don haka shari'a tana son mu kama kanmu ko ka husata ko ka ji haushinta ko ta bata maka rai a ya ka diba shin sanda shari'a ta ce in sake ta ne yanzu lokacin ne ko kuwa kaga ila lokaci kahin ka jira wannan lokaci yana ya ka huce Kwarai da ka dawo mahayyacin ka to in har ka cimma wannan lokacin babu laifi ka sake ta bayan ta yi tsarki ta yi jini ta yi tsarki sai ka sake ta shine abin nan li iddati na wa asul idda Allah ta ku kirge idda sannan ku ji tsoron Allah ubangijin ku Allah ce la tukhrijuhunna min buyutina fa ku fidda su daga gidajensu kaga fa nan an sake ta amma Allah ya ce gidanta kwarai gidan da take ciki lokacin da an ka sake ta nata ne har sai sanda ta gama ga ita wannan lokacin wala yakhrujna Allah ce su kuma matan kar su fita kaga wata da ya ce ya sake ta za ta ce wallahi ba ta kwana sunan gida.
za ce ai kwarai da a kawo su kaya a Kuma suna ciki cikin matsalolin gidaje da muke fama da su kwarai da gaske Allah ce illa ya tini fashe ta mubaina ana iya hidda ita da gidan idan ta zo da alfasha kamar ta rinka kawo su katti cikin gidan da su ita idda ta kai ba matar ka bace Ka kira to wannan ka sai ta kira.
koma gidansu Mm, mm, Allah ce wa tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne mm.
wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsa ko wani tsallake dokokin Allah to ya zalunci kansa sannan ne Allah ce la tadri la Allah yujisu ba'da zalika amra baka sani ba in ka bi wannan dokar ta Allah Mm, mm.
wataƙila Allah ya canza ma ra'ayi kwarai da gaske sai ya zan sakin da kai niyya yanzu ka fasa Mm.
sai gidan ya rayu Kwarai.
ko gidan ya barkace ya wata kwarai da gaske sai dai ki ga wata ma san lokaci yanzu ne yana sai muna halinsa kuma ga ya wato ya kamata a ce mun tattauna abubuwa da dama shin kamin mu rufe wannan wato shiri din malam ko ka kira da kamar musamman game da ainihin wato shi tafiyar da gida kamin mu dora inda muka ajiye abin da wannan nake gida.
so in kira yan uwana magidanta shine mu ji tsoron Allah mu rike matayenmu a matsayin amana matsayin amana wanda muke so idan mun ba da 'ya'yanmu aure a rike mana su ma mu rike ɗiyan mutane haka na bisa ga amana to Allah ba mu iko rike amin ya rabbal to alamin insha Allah nan za mu daga aya amma kamar da aka sani dai malam ya bayani cewa kowa guda goma ne da ya kamata ce mu tattauna akan su amma kuma lokaci ya muna halin sa ina jin ba mu samu tattauna su gaba ɗaya ba amma insha Allah da lagana ma za mu dora inda muka yi sati maza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramak Allah ina jin malam in in da